ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة bayan الله haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa komai wanda a cikin ikonsa ya kaddara a doma a wannan dare na talata wanda yake na sha takwas ga watan ramadan kira dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da sha bakwai ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa na maryamu alaihi salatu wassalam wanda ya daidai da ashirin da misali wuri da shan da biyar ko muna cikin tafsiri na surat da nau kan kan tafsiri da gobe assalamu alaikum Malami kan zai da suna cewa yanayin ne maka yake ciki na wa na layin wa domin kun gane shi yana da sha bakwai ga wani arziki da kuma arewa. Malamai na da sun yana magana, Profesa Sani Umari da daga ya dogon bayani a kan wani.
يا دجل ما Da ينا samatar saboda ya yi jawabi.
تم انا بوش ina ga batawa ya yi jawabi ina ga ya wadatar an gane ko ina ga dai sun yi jawabi a kan haka cewa wannan hidima ce wannan ga abin da suke kira kamar na da aiki shi ba wai misali ba wace ba a kan haka yake sai ma kuma na buga suwa da haka gaskiya saboda ai yanzu kamar zuwa ne ka shiga kuɗi a gome zuwa yanzu ya zama shi zai ɗauke kamar shi ko ba haka ba ne cewa da ba zai makasa na kawo da ka wani ne daga da zuwa aikin da an ba su kashin ɗari ko za su ce na rashin da wannan ba na haka magana da aikin su so zai samu wani da ya yi dogon bayani gaskiya kan wannan kuma ni ma a kan tambayar su na tafi akan fahimta su gaskiya na tafi
mai tambaya da mai kan da fatan ma ya samu lafiya na malam mijina ne yake yin abin da bai dace ba na shekarun shekarun mu goma sha uku da kenan da aure amma kullum sai zagi da duka da tsinuwa ya fi biya kuma ya ki ya sace ni kuma sai ya ce baran taɓa tsiya da komai ba a duniya ƙarshe kuma ya ce min in ƴar wuta ce to malam mai zan yi wanda zai sa shi
to na farko ne abin da nake gani a irin nan shine wasu lokuta gaskiya tun a neman auren ake yin kuskure wanda dai zai ke faɗa a matar shi wannan kalama ai kaga bai san mutuncin ɗan adam ba in ka san mutuncin ɗan adam wannan ba uwar wani ce kuma yar wani ce auro ce a gidan iyayenta kuma na imani idan da uban ya san ko uwar za ta zai ke mata haka za su bashi to kai ma fa ka tuna in kana raye yarka za ta je gidan wasu kuma duk abin da ya je shi ke dawo kuma duk wanda ya san mutuncin aure ba zai yi wannan maganganun ba kawai kin aure jahili da ki bi ka'idar shari'a ba duk in kaga ana samun irin wannan kwararre a aure to an bi- an saba shawara manzon Allah ne ko kuma kun san haka manzo Allah ne ce idza atakum man taradawna dinaku wa khulquhu fazawwiju in mutum ya zo ya nema auren yar koyi da addinin shi da halayensa yanzu dan Allah mai hali na kware zai kiyo mata shi irin wannan matarka aminiyar ka ce abokiyar sirrin ka ce yar uwar ka ce ba haka bane ba kai kana matsayin miji uba wa abokin shawara amma duk wanda duk duniya in ka dauki iyaye ai ba wata wata ke kusanta da kai irin matarka hasali ma kusancin da kake da matarka ko mahaifiyarsa ba ta bata da shi amma a ce abokiyar sirrin taka aminiyar taka mai taimaka maka ku shiga aljanna baki daya kuma za ka ke mata irin wannan kalaman Allah ya sauki gaskiya wasu wasu lokutan laifin naku ne tun a tun a neman auren ba a fifita addini da tarbiyya kawai me yake da shi kawai shi za a kalla da sauransu kuma ko da mutum yana da sana'a yana da abin yi ai babban abu a kalli menene addinin nan da halaye mai sana'a mai addini da halaye na gari sai a bashi amma dan kana da sana'a ko dan gidan waye kai amma in babu addini babu tarbiyya yanzu dai wanda ya san cewa ga matsayin zagi a musulunci cewa in ka zagi mutum ba da haƙƙin shi ba mahaifinka ka zaga kuma cewa matarka a duk duniya in ka ɗauke iyayenka in ma ka ce kana son yayanka suwa suka kawo maka ayan ba ita bace ba to kaga ai zaka so mata alkhairi ba zaka so mata sharri da fitinar rayuwa ba amma wasu mazajen yadda ka san ma'ana mahaukata haka suke wallahi zaka yi mamaki wani bai dace ma ya zama yana da aure ba kwata kwata wallahi wani bai dace ma a ce yana da yaya ba sai kaga wani ma ba dan ne tsari na ubangiji ba bai ma ba shi da nutsuwa da hankalin ma a ce ya haihu wallahi bai dace a ce uba bane wannan ga shi nan ana ta deba Allah da ya soke to shi yasa kowa ya shiga hankalin shi in zaka ba da aure ka san wa zaka ba wanda yake da addini ya san mutunci yanzu in mai addini ne wanda ya san mutunci zai ki irin wannan kalaman wallahi ba zai ba so in sai ki koma in kin iyayen ki bai yi ba sai ki koma gurin iyaye dama amfanin in zaki aure mutum ki san kimar sa nauyin iyayensa a gurin shi saboda in yana ganin iyayensa da nauyi to duk abin da suka kawata masa zai kawata ko ba haka bane ba amma in ko me yake da shi idan baya ganin iyayensa da nauyi to gaba ake kallo ba yanzu ba za a zo a waye gari wannan soyayya za ta yi rauni to kuma in an rashin katari kuma wulakanci su ya biyo baya to inda akwai tsayayyin iyaye kuma yana jin maganar su to da sun faɗa masa insha Allah zai zai shiga taitayin shi Allah sauki yanzu ki je ga iyayenki ki kai ƙarar shi kawai gurin iyaye tunda su ne suka bashi su kuma sai tsawata mashi shi amma wannan ba bai san mutuncin rayuwa ba kwata-kwata mijinki ban su ne dan abu ya ina so ayin ayin mai arziki manzan Allah fa yake cewa istausu bin nisa'i khaira manzan Allah ce ku ku rike mata da alkhairi fa inna hunna khuliqna min dhilain fa inna ala ma fi dhilain awaju wa in dhahabta tuqimuha tuqimuhu ko tuqimaha kasartu wa kasaru hadha lafaha mazala ce ku rike mata da aminci an halince su daga ƙashin haƙarƙari ne ƙashin haƙarƙarin ma wanda ya fi karkata na can sama in ka ce sai ka miƙe ƙashin haƙarƙari ya miƙe ya yi summit ko sai dai ya balle to in ka ce mata ka sai ta maka yadda kake so to sai da auren ya lalace ba inda auren rashi to kaga kenan dole sai muna haƙuri saboda fa haƙurin naka kai namiji da matsayinka aka ɗauki amanar tarbiyyar ta aka baka to kaga ai ya kamata kullum in kana magana da ita kake magana da wacce hankalinta bai kai naka ba in kana magana da kullum kake san kana magana da wata da ta bata kai taka ba kullum kake tunanin fa kai ne sama da ita ba za ka taba ba za ka yi tsammanin wai zaman za ku zo ɗaya ba ba daidai ba ne wannan to kullum haka za mu ke ɗaukar mata to sai muke haƙuri da lamarin su a rayuwa amma ka ce wai dole sai ta maka yadda kake so komai normal abada kai ma ba normal ɗin kake ba kai ma a karkashin kake ko ba ka bane ba saboda haka yadda za ta zauna da kai a karkace kai ma ka haƙura ka zauna ta a karkace la ya furu kul mu'min al mu'min haka manzon Allah ya ce in ka ki wani halin nata zaka so su halayen nata amma wasu mazajen babu tausayi ko kadan a tsarin su ya ci mutuncin matarsa har ma ya dake ta wani har ma ya made mare ta wani har ma ya mata kutufo da kafa haka wannan ai jaki ne duk wanda zai dake matarsa ko yake marinta ko yake mata kutufo wannan ba mutumin arziki bane ba ba shi aure ma ba shi da amfani kwata kwata wallahi bai san da mutuncin ya mace ba ai fa imsakum bi ma'rufin ko ko dai ka rike ta da kyakkyawan shari'a ko ka sake ta amma duka zaki namijin arziki baya wannan shi yasa manzo Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli mafi alkhairu ku a guri na ya ku sahabbaina ji manzon Allah wanda ya fi alkhairi a gurin matan shi to wala Allah yanzu kai da za a je a ce ya matsayinka a gurin ta za ta ce zero to kai abun manzo Allah ma zero ne kai Allah ya sauke
mai tambaya da yana cewa menene hukuncin musulmi ya fito a drama a krista bayan imaman malamai sun yi magana kan wannan Dr. Bashir Umar Ali Dr. Bashir Umar Ali yayi magana ko ya ce bai dace ba kuskure ne duk ayi wasa ayi wasa amma banda abin da yana mutum ya ba musulunci kuskure ne ba daidai bane kuma kai da ba dan drama bane kuma yanka fara dan drama ai ba jize ba to me amfani akwai magana da ba ta da amfani kai yanzu da kake wannan tambayar in ka faɗa ɗan da rama ba zai ji da kai ba haka ne ko kuma kai ma a karan kanka ai alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun ko halatta a fili take harama haka kai kanka ka san abin da kai a ciki al'ifin ma haka fi kalbika wa kareta an yabbali alayhin nas sabo shine abin da kai kanka yake ma sosawa a zuciyarka kuma ba ka so a ganka kana aikata wannan abu an gane ko saboda haka ka ba kanka fatawa ka tambayi kanka ba kanka fatawa
mai tambaya na gaba yana cewa tana cewa malam ni ce ake bina azumi guda goma sakamakon ina laulayin ciki bayan na haihu sai na fara ramawa sai na rama guda tara sai ramadan ya zo shi sai da ina jinyar kakata malam me hukuncin ɗayan da ba rama ba ɗayan yin ramadana ya wuce sai kirama ki ce haka manzo Allah ya ce duk wanda aka bi shi bashin azumin ramadana kuma ko wani uzuri ko ya sakaci har wani ramadanan ya zo bai samu ya rama ba to bayan wannan ramadanan na biyun sai ya rama amma sai ya ba da ciya ya ciyawa an gane ko wannan ciyawa tana matsayin kafarar jikirin da yake nan Allah ya samu gashi mai tambaya ne da tambaya ne ba tana cewa malam wani ne ya rubuta wa matarsa saki a wayarsa sai ya fita daga da wayar wurin sana'arsa akan zai yi mata text bayan ya fita sai ya ji ya huce bai turo ya sakin ba kuma bai goge ba bayan ya fita bayan ya fita a gida to a ina ya wayar ya tafi da wayar wajen sana'arsa bai goge text din ba kuma bai tura sako ba bayan ya dawo gida sai ya ajiye wayar ya shiga ban ɗaki sai matar ta ɗauka tana dubi-dubi taso taso me ya kai ta ita taso in na karshe ne to kaga shi da ta har abada kenan sai ta yi wani auren in kuma ba na karshe ba ne ba to ya shiga lissafi Allah samu karshe
sai na kashi yana cewa malam ina son a tunasar da samari da 'yan mata da su tsoron Allah yayin da suke gudanar da hirar aure za ka ga budurwa da saurayi a zaune kusa da juna ana hira kusancin ya kai a ce kamar ma'aurata ne alhali manema ne ina son a yi nasiha a harkar yadda ake yadda ake hira a musulunci to shi ma to shi ma ina ga wani aya bane a fili ko kowa fa ya san daidai duk wanda kaga yana yin abu irin wannan to sai dai san zuciya amma kowa ya san daidai ka kaddara ka zo kofar gidanka ka tadda wani ya matsa yarka a lungu ya za ka je to kai ma karka wa wasu magana kenan kawai kuma duk abin da kai za a yi wa naka ba haka bane ba saboda ai bahaushe yana cewa alaki kwaikwayo ne ko mai shi yake bi saboda haka in ka bata 'ya'yan wasu wallahi duk tsaron ka kai masa ya bata naka shi yasa in kana so 'ya'yanka da matanka su samu kariya to kai ma ka mutunta 'ya'yan wasu da matan wasu amma babu yadda za a yi kana wulakanta 'ya'yan wasu kana bata su a gurin aiki ko a kasuwa ko makamancin wannan ai ɗaya daga cikin magabata wata kisa da ake badawa wata mace ta zo shagon shi za ta sai wani abu ta ce abin nan nawa akwai kaza ya ce iya akwai kaza kawai saboda ta birge shi kawai sai ya kama hannun ta ce zo mace cikin shagon ki gani sai ta baske kawai sai ta tafiya yana ta iya haƙuri ki zo mana ya haƙuri tafiya yana komawa gida afuwa yana komawa gida sai ya tadda matarsa a tsugunna tana kuka sai yake ce mata menene ta ce wallahi mai kawo mana ruwa ne na tsaya ta bayan kyaure zai zuba ruwan kawai sai ya kamo hannuna sai ce subhanallah da na yi abin da ya fi haka nema da amma abin da ya fi haka wannan shi ne saboda haka ina ga iyaye in sun yadda su tafi toto amana suka baka suna ganin ba za ka haince su ba shi yasa suka amince maka to kai kuma sai ka rike amana saboda kai ma wata ran za ka zo wannan gurin ba haka ba ne sannan abu na biyu wasu lokutan iyayen laifinsu ne bai kamata a ce kawai don yarinya ta tasa ta zama budurwa ba kowa in yi zai sallama da ta fita ba daidai ba ne ka jawo ayan ka layi kar in kuskure in ganki kina zance duk wanda ya ganki ya ce yana son ki ce ya zo ya same ni to in kana wannan tsarin za ka takaita ya samarin banza duk wanda ya san damar ɗan a ɓata lokaci ne ba ma zai zo ba amma duk wanda zai mata magana ki ce duk wanda ya miki magana inda ta kai munzalin auren kuma ka san baka ba da ita ba tunda ba za ka ba za ka ce ka ta kula ba ko ba ka bane ba eh ke ji mana menene wallahi ka zo gidan mu gurin mahaifi shikenan in da man kawai dan latsi ne zai kama gaban shi in da gaske yake kuma zai zo haka ne to in za ka ba ayyanka doka ka ba su irin wannan sai ka rage wannan fitinar to amma wasu iyayen wallahi ina faɗa muku bai kamata zama iyaye ba don hukuncin ubangiji ba ba sanya su kansu ba su da tarbiyyar za ga uba ne bai damu da komai ba shi ma aka yake hargitsai to ina gidansa zai gyaru ina yansu za su gyaru shi a hargitsai mata a hargitsai yayan ma a hargitsai gidan ma a hargitsai ko kai mai zai kaka neman aure wannan gida wani ba kuma sai cushi kenan sai ya lagu ni zan kwanta don kun gama ki rubo gida eh da to wai wai wai baba ya ce in kin gama ki kullo gida da Allah wani uba ne ka ga ya sallama masa ita kawai ya gama labara dan sai tafi Allah ya so kuma inda hali ka hada zancen dalan ma ni ban ga ranar sa ba ka hada zancen dalan ba shi dole amfani kawai ka ce kada wanda ya zo gurin ki zance da daddare ya zo da rana ai in mutumin kirki ne ma zai fasa rana domin za a maka kwalliya a maka daurin kwallon kwali ko ka gane kaza ma ce ko mai tsafta amma zuwan da rafa da an ce kana sallama ko da tsadan fefefe wannan tarayin shi kenan sai ka damu to kamar gaske amma da jiki tsami an gani wani kila mutum wankan sa bane a jikinta haka ne ba kunshi ba kaza amma in kana zuwa da rana ko da yamma fa ka ga komai da kenta da rashin kenta baki daya to kaga in mutumin arziki ne dan an ce ba na son zancen da zai ki in dai neman auren kake a za ka yi squeezing a gurin aiki ko a kasuwa ko a shago don ka zo gurin fira ba haka bane inda dai awa ɗaya awa biyar ta ishe ku tattauna ko ba haka bane ba saboda shi ma aure ai abu ne mai muhimmanci a gurinka shi yasa mun tsoron Allah samari kuma kowa ya tuna shi ma zai je wannan matakin in kana ganin ai kai ma za ka je wannan matakin kuma dai da ka tsara naka wallahi ba zai tsara ba ka tsara na mutane ba lokacin da wancan ya zo gurin manzo Allah ya ce manzo Allah ya bashi izini zai je ya zina mutumin ƙauye ne ka san ƙauyenci don da ya ƙauye da fayi manzo Allah ya ce man jaban bada da ba duk mutumin ƙauye akwai wuta tare da shi da rashin sanin ya kamata an gani ko ka zo har gaban shugaban halitta ka ce wai baka izini ka je ka zina a gani sabai suka mai ta manzo Allah ya ce ku kyale shi zo ka zauna me kake son baka izini ka je ka zina sai ya ce to kana son ai da maman ka ya ce a'a mama ta bace baya so to kana son ai da yake ya ce a'a baya so da mataka bai ce a haba ya ra'ayi zira da matata sai ya ce to wanda kake so ba ka izinin ka je kai lalata da ita ko dai matar wani ce ko uwar wani ce ko kuma yar wani ce ba zai wuce wannan ba sai ce wallahi rasulai na fahimta yanzu ba abin da nufi kama irin zina amma kafin da zo ka ba abin da mashi awa irin zina to kaga an masa wa'azi da menene da hankali saboda ka in ka lalata ayan mutane kai ma za a lalata naka to ka bar 'ya'yan mutane su zauna lafiya da matansu kai ma dan naka zauna lafiya wani ma'aikacin asibiti ne dama ce a gurin sai talaka matan mutane saboda akwai irin wannan matan a asibiti ma'aikatan asibiti akwai su a masu shaguna wani zai ki tashi a kasuwa da wuri saboda latsa 'yan matan mutane an gane ko wani kuma mai acaba ne harka suke nan shi ma latsa matan mutane wata matan dama irin wannan suke so an gane ko za ta da mu je to almuhimmi ne kowa ya tsoron Allah kowa ya san kama ta dina tudanu da abin da kai za a maka Allah ya san da shi na muje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
Na'am, Allah ya ce, Azzani layin kihu illa zaniyata, mazinaci ba wadda zai aura sai mazinaciya irin shi, au mushrika ko kuma kafira. Wazzaniyatu layin kihuwa illa zanin, ita ma mazinaciya ba mai aurenta sai mazinaci irinta, au mushrikun ko kuma mushriki. Wa hurrima zalika alal mu'minin waɗannan abubuwa na zina Allah ya haramta su ga mu'minai. kenan kaga mumini shike kin yin zina ko Allah ya samu dace wallazina yarmuna almusanati wa'inda suke jifan mataye katangaggu bi ma'ana matan katangaggu wa'inda suke matan aure masu mutunci thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan suka kasa zuwa da shaidu guda hudu wa'inda za su tabbatar da wannan zargin da suke musu Allah ya ce fadluhum 80 jaldatan to kuma su bulala 80 wala taqbalu lahum wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku sake karbashe da su har abada sai in sun tuba wa ulaika humul fasiqun wa'annan sune fasikai masu bata al'umma da mutuncin su illa allazina tabu min ba'd min ba'd zalika sai wanda suka tuba bayan wannan shaida ta karya ta kage da suka yi wal Allah ayyansu aka dauka sai suka tuba wa aslahu suka gyara lamarin rayuwarsu fa inna allaha ghafurur rahim hakika ubangiji mai yawan gafara ne kuma mai jin kan bayan shi walladheena yarmuna azwajuhum wanda suke jifan ma'ana matayensu wa lam yakul lahum shahada illa anfusuhum amma ba su da shaidu da za su iya kafawa sai karan kawunan su to fa shahadatu ahadihim to shaidar dayansu arba'u shahadatin lillah zai ba da zai ma'ana shaida daidai yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah har guda hudu inna ula min sadiqin ne ce wallahi gaskiya na faɗa wallahi ba ƙarya nake mata ba na ganta tana zina ko wallahi ga ƙarya nake mata ba ba dana bane ba wal khamisatu cikon nabiyar anna la'natallahi alaihi cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in ka da minar kazibin in ya mata ƙarya yana in dai ƙarya nake mata to ubangiji Allah ka tabbatar ma'ana da ma'ana fushinka a kaina wa yadra'u an hal azaba ita kuma sai ta tunkuɗe kanta azaba azabar menene azabar haddi cewa an an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta yi shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah har guda hudu innahu la minal kadhibina hakika cewa mijinta abin da ya faɗa ƙarya ne ko kuma abin da wani ya faɗa ƙarya ne wal khamisata ta biyar kuma tace anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata akanta in kana minas sadiqina idan abin da mijinta ya faɗa cewa ba dan sa bane ko ya ka tana zina in gaskiya ya faɗa Allah ka kiyashe mu Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa ku wa'annan da ɗayan ku makareci ne amma duk kuka yi rantsuwa kuma Allah ya kyale ku kuma ba dan Allah mai yawan karɓi tuwon shi bane ba to da ya kama ku ya hukunta ku tun a duniya kowa ya gane ku makareta ne to Allah ka kiyashe mu a nan zamu ga malamai sun yi sabani har guda uku dalilin saukar wannan ayar azzaniyatu la yankiwa illa zanin aw mushrikatan والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ɗaya daga cikin malamai suka ce kamar ra'ayin mujahid da ata bin abi rabah da qatada da zuhuri da sha'abi suka tafi akan cewa akwai wani ɗaya daga cikin ko kuma kace ma'ana muhajirun dukansu bayan sun yi hijira daga makka zuwa madina to sun zo sun tadda yanayi na rayuwa ga kunci ga kuma rashin iyali to kuma a lokacin madina akwai bagaya da yawa ma'ana masu zaman kansu har ma suna sa tuta a tsakar gida domin koda ba ko ya zo ya gani ya san nan gidan bagayya da bimana gidan karuwai ne an gane haka lokacin da suka hijira suka tada mana garin madina to kuma za ka tada ire-iren waɗannan karuwan suna da gidan kansu kuma za ka tada cewa suna ɗan abin da suke juyawa wayan sahabai sai suka neme su da zama su yi aure su suna ganin kamar cewa tun da aure ne yanzu ba zina za su yi ba kamar ba komai wasu daga cikin magabata da na karanta muku sun tafi akan cewa dalilin saukar aya kenan ƙoli kuma na biyu akwai ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah akwai wata babbar magajiya mai zaman kanta a garin Madina ana ce mata mana ummi ma'azul saboda haka sai ya je ne ma'auranta sai ya je ke faɗa manzan Allah sai manzan Allah ya ce wannan ai kaza ce sai ce ya adama Allah auren ta zan sai ce bai halatta ba sai Allah ya sukar da wannan ayar kauli na biyu kenan kauli kuma na uku suka ce akwai marfad bin abi marfad al-ghanawi an gane ko shi a al'adarsa wannan dan kasuwa ne yakan je makka ya so bayi ya kawo madina ya sayar to wata rana ya koma makka akwai ɗaya daga cikin ma'ana an ce ya santa a baya kusan aminiyarsa ce ma to wata rana ya shiga garin makka kafin ya abin da zai yabin da shi ana kiranta alaka ita wannan matar saboda haka sai ya je gurin ta haka suna gaisawa a wani kaulin ma kiran shi tai ta ce ka zo gida mana ka ci abinci da sauransu bayan ya zo gida sai take ce masa to me zai hana mu dan kebe sai ce ayo annabin mu da ya zo dinnan ya hana mu zina haramun ce mu zina yanzu a gurin mu sai ta to me zai hana ka aure ni sai ta to ki bari har sai na koma madina na tambayi manzon Allah tukuna na ji hukuncin haka an gane to shine bayan ya zo sai ke faɗa manzon Allah cewa ya Rasulullah ka san alaka wance ce ina son ta yace to ina son zan aure ta shine sai Allah ya saka da ayar cewa azzani la yakifa illa zani cewa mazinaci baya auren mace sai mazinaciya wannan shine maganganu guda uku dalilin saukar ayar to amma wasu malamai kawai suna fassara ayar ma cewa da Allah ce azzani la yakifu illa zaniyatan ai mazinaci wannan yanki hudun bi ma'ana alwato ake nufi ba aure ba an gane ko cewa azani la yanki cewa mazinaci baya saduwa da mace illa zani ta sai mazinaci a yar wasa ai lokacin da zai je zina da ita har ta amince me sunanta ita ma to ka gani haka wasu malaman suka ce cewa wannan yanki bi ma'ana ai ya zauha saboda ma annikahu an gane ko shi yana nuna mana hakikatan fil aqdi majazan fil wada'i shi kuma alwaɗau hakikatan fil waɗai majalan fil aqdi da amma aka fuka wasu suka ce ita kalmar ma'ana annikahu daman abinda take nufi tabbas in an ce nikahu tana nuna ma'ana aure amma kuma takan iya zama ma'ana majazi a menene a saduwa amma ita kalmar alwaɗau tana nufin mana hakikatun ne fil me fil waɗai amma majazan fil aqdi an gane ku in ka ce ma'ana waɗaha fulan bin fulan wada binti fulan wani yayi wada'i da wance ya nuna wannan kalmar ta wada'u bi ma'ana tana nufin saduwa sosai amma ba lalle ta nuna menene kullu aure ba amma kalmar annikahu ita ma'ana hakikatan ce fil aqdi amma majarrad fil wada'i takan nuna ma'ana an daura amma ba lalle bane kuma ya zama an sadu an fahimce da ke ko to shi yasa da Allah ya ce azaniyatu la yankihuha bi ma'ana mazinaci ba wanda zai sadu da ita illa zaniyatan sai mazinaci ya irin shi aw mushrikatan ko mushrika da mai ta agunta ba komai bane ba kun gane wannan tafsirin Allah kun gane? Na'am. Wazaniyatu ita ma mazinaciya la yankiwa ba mai takata sai waye. Kenan lokacin da za ce zo ka- ba matsala kaza kaza. Kaga a lokacin menene menene ita mazinaciya. Shi kuma in har ya zo me shi? Mazinaci. Sai yasa manzo Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Mazinaci ba zai zina ba yana da imani. Abin nufi imaninsa ya tafi sai abin da ba a rasa ba. Inda imani ba zai ba, in za ku yi tuna wani hadisi da manzo Allah yake ba da labari imam an-nawawi ya fitar da shi ma a cikin riyadus salihin ina ga riwayat tirmidhi ne ko abu dawud Allah ya kara musu da baki daya mutum ne yake son yan babbansa kullun yana son ya samu damar saduwa da ita kullun yana son ya samu damar tana ki to sai wata ran Allah ya jarba mahaifin nata da da larura ta rayuwa ta buga ta buga ina za ta samu abin da za ta samu ta kai mahaifinta a warware abin da ake ciki sai ta je gurin wannan babban nashi babban nata sai ta roƙe shi kaji kaji kaji sai ta aikin san matsala ta arziki in kin amince ba damuwa kada sai da za ta yi ko da rubutu shi ke na amince ba damuwa ka ba ni kai masa kai abin da kake bukata ce to shi ke bayan ya samu dama a kanta ya zauna a kanta ya yi komai a kanta saduwa ya rage kawai dabbar da kusance ta zai sa da ya tarce ittaqillaha fala ta fuka al-khatim illa bi haqqi tace kan tsoron Allah kar ka cire zobe sai da haƙi shi dan Allah kar ka take ni kan tsoron Allah sai ce na ji tsoron Allah na kyale ki abinda na baki kuma ki je ki tafi an gane to kaga da bai tsoron Allah ba ba zai yi tunda da ya samu dama baki ɗayan ta ba abin da bai samu ba kuma daman ya jima yana wannan burin kuma sai ga burinsa cikin ruwan sanyi ya samu to kaga kenan duk mai tsoron Allah a lokacin da zai zina to ba tsoron Allah tare da shi tunda inda da tsoron Allah zai zai yi ba za ka gurfana inda ba mataka bace ba ina fata an gane to shine wannan hadisi yake cewa ba za a waye gari mai zina ya zina bai na da imani to shi yasa mu gane cewa zina irin wannan in kana yin ta Allah ba zai baka haka ba Allah ka kiyashe mu illa zanin aw musrikun ba za ta auri kowa ba sai dan uwanta mazinaci ko kuma ana dan mushriki wanda yake da shi komai ruwa ta sha haka ne to shine Allah ya ce hurrima zalika alal mu'minina Allah ya haramta wannan ga mu'minai limana duk mutum na kwarai ba zai zina ba shi yasa kaga a addini aka haramta maka ma kusantar zina a gani duk abin da zai bayi zuwa zina ma haramun ne saboda duk lokacin da aka waye gari kana jin dokokin Allah da umarnin Allah to za ka iya yinka kaga ka kauce abin da zai kai ka auka zina saboda in ka kusanta to kamar ka kare wani shinge babba na farko saboda in ka kare wannan shingen ƙato to yanzu ba sai abinda Allah ya hukunta ko ba haka bane ba to daman karka yadda ka kusanci wannan shingen shi yasa manzo Allah yake faɗa hadisi ala ala ala li kulli malikin ko inna li kulli malikin hima ala fa inna hima Allah maharimuhu kowane mai mulki yana da shinge yana da iyakarsa to iyakar Allah shingensa karka kusanta shine abin da ya haramta ka kusanci aikatawa to kaga duk wanda yayi zina to daman sai ka samu ya taka shingen farko me ya shingen farko ya riga ya kusance ta tunda in bai kusance ta ba zai aikata ba kuma da manzo Allah yake cewa mace in za ta taho tana fitowa ne da fuskar shedan zai lilifa mata kyawu da ban kai da sauransu in ta juya kuma zai sake rufa bayan ta kyawu sai ka kamata matarka an gane ko duk wani kyau zai bata a gaba in ta fuskanto duk wani kyau zai bata a baya to kaga in ba ka kalla ba kaga kallon wannan kallon da zaka yi kaga aikashin baya ne na farko na kare menene ka'idar kusantar zina sannan ba za ka tsaya a kallon ba kuma sai ka yi magana dama aka ce ai nazaratan nazaratun abin farko kenan menene kallo babu samun sai murmushi an gane ko daga marmashi ko ba fa kalaman sai sai zance fa mau'idun sai kullu alqawli falaka kuma sai saduwa shi ke sai hadu kuma guri guda kaga arba sun lalace to kaga da kallon da marmashin da maganar da mitin kowai da za a yi duk meye wannan kusantar zane ne kaga duk an taka su an karya to kaga yanzu ai in ba wani taimakon Allah kai ba sai an fada matsalar kuma to kaga daman maganin kada a yi kada a fara an gane ko amma in dai ka taka wa'annan abubuwan nan guda uku ko hudu to gaskiya sai abin da Allah ya hukunta maka ba karamin imani bane zaka samu damar 100 bisa 100 dama kana sha'awarta kuma ga dama ka samu kuma ka kare wa'annan bangwayen baki daya kuma wannan abin ya gagara sai wanda Allah ya mai kariya wanda bawan Allah ne zaɓa irin wannan shi da hadisin manzo Allah kila labari ko kuma irin annabin Allah annabi Yusuf an gani ba gani Allah yake faɗa wa hamma biha ko hammat bihi wa hamma biha amma ai ra'a burhana rabbih la hamma bi wa laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha ba dan ma'ana ya ga ya tuna tsarin Allah da dokar Allah ba shi ma da ya himmatu da ita amma menene ita bata ga dokar Allah ba hammat bihi ta so shi da lalata shi kuma bai so ta ba saboda menene saboda ya ga dokokin Allah an gane so da kai wasu na fassara cewa wai shi ma ya himmatu da ita a ai laula an ra'a burhan rabbihi la hamma biha ina fata fahimta abin da kyau saboda haka wayannan abubuwan suka hana shi ma ya himmatu da ita kaga sabanin wa kenan ita shi annabin Allah ne Allah ya bashi kariya to kai yanzu in ka kare wayannan bangwayen ai sai abin da Allah kuma ya hukunta sai dai ai wata magana kuma daban to Allah ka kiyashe mu to shine Allah ya ce hurima zalika alal mu'minina Allah ya haramta wannan shi yasa ya ce fala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba kar ku yi ta ba kusanta ma haramun ne in kai zina to ga laifin kusanta ga kuma laifin zina Allah ce walladina yarmuna almusanati haqiqa masu ma'ana masu yi wa katangaggun mata kage bi ma'ana kazafi shine ma'ana arrami huna an gane ku kana mata kazafi kawai labiyayyen mace ba ruwanta ba bakiya ba komai ba amma ka zo ka mata kazafi kuma lam ya atu bi arba'ati shuhada amma ka kasa zuwa da shaidu guda hudu zamu ga da sojin guda uku zamu gansu insha Allah wanda kamar yadda na faɗa mana kwanakin baya wanda asbabun nuzul din suka sauka akai mu gane a ulumul qur'an ana iya samun asbab na nuzulul aya har guda uku aya daya saboda wani lokacin waƙi'a tana faruwa sai wahayi bai sauka ba sai wata ta sake faruwa sai wahayin ya sauka duka sai ya magana a kansu an gane ko kaga ma'ana a iya samun aya ɗaya mai asbabin nuzul guda biyu ko uku an gane ko kuma waƙiya ta faru ba a saukar da wani a komai a kanta ba wata ma ta faru sai ta uku ta faru sai kuma Allah ya saukar da wahayi sai a magance wannan duk abubuwan da ya faru guda uku baki daya ana samun haka ai kaga a ɗaya daga cikin hadisan kamar da zamu gani kaga ai lokacin da Allah yake maganar cewa lalle ne duk wanda aka samu dole ya kawo ya kawo shi duk guda hudu yace ya annabin Allah ya za a yi dai hadisin mata ya je ka tambaye ta yake fadawa Asim din yace Asim je ka tambaye min manzon Allah yanzu idan mutum ya je tadda mutum akan iyalinsa a ce sai ya kawo shaidu hudu kuma in ya kashe shi sai ku kashe shi dan Allah ka je ka tambaye manzon Allah me mutum zai hukuncin wannan in dai tambaye manzon Allah manzon Allah sai ransa ya baci sai ya shiru bayan ya dawo gida sai ya zo ke ce masa yaya ka tambaye mu Rasulullahi din sai ce na tambaye ta amma kaga ya fushi da ni sakamakon tambayar ka sai ce ni ko zan je tambaye shi da kaina Allah ya kai mu sai da kan shi je na riga ne yace ya Rasulullahi a ce mutum ya samu matarsa da wani kuma a waye gari sai ya je ya nemo shaidu guda uku in ya kashe shi kuma ku kashe shi an gane shi kenan yana komawa gida sai gashi ya jarabu da abin da ya tambayi manzan Allah shi ya rasu da karu bayan na koma gida ga abin da jarabar ta sami ne sai manzan Allah ya ce ka je ka bude ita sai ce in baka tabbatar mata ba da wannan abin da ka faɗa sai na maka bulala tamanin sai ce ni na imani ma Allah ba zai bari a rike ni ba sai ya ban mafita to kafin yanzu sai a ta sauka sai Allah ya masa mafita to da yanzu aka fara rantsuwa da shi dama in an gama hudun an zo ta biyar a nan matsalar take sai manzo Allah ya maka wa'azi ya ce to kai tsoron Allah karka jefa kanka cikin halaka kar ka jefa kanka cikin fushin Allah yanzu in kai wannan ta biyar din fa to bakin alƙalami ya bushe sai ce wallahi na yadda zan yi yadda Allah ya kare bayana da bulala tamanin yanzu ma zai kare ni da izinin Allah da akan haddi a kaina sai ya buga ta biyar din sai ce shi ke ita ma aka kira ta ta yi ta ɗaya ta yi ta biyu ta yi ta uku ta yi ta hudu da ta zo ta biyar aka mata wa'azi ki tsoron Allah ki gane yanzu za ki jefa kanki cikin matsala sai ta dan jin kamar ta fasa rantsuwan nan ta ce kai amma da na kunya iya da na kunyata da al'umma ta war na rantsu ita ba za ta kunyata mutanen ta ba kawai ta tabbata rantsuwa ta rantsu shine sai manzala ce to ku je ku duba in ta haifi yara na wanda aka yi na ciki kenan wannan ya ce in ta haifi yara mai idanuwa dara-dara da kuma kafafuwan samana masu kauri da dunduniya to ba shi ba don wanda ake zargin ne to malala sai yake cewa babu da zan dauka amma na tabbatar ɗayan kuma ƙarfi haka ba Allah ya kyale su iya shi yasa idan an yi rantsuwa ko a kotu ne sai mutum ya rantsi to ko hukunci ya riga ya saraya daman shi wanda ya kawo koken ai albayyinatu alal muddahi wal yaminu ala man ankara daman hujja tana ga wanda ya raye abin wanda ya ce kaza li ala fulani kaza ina da bashin kudi akan wane to hatu burhana kawo hujja an gane ko in shi kuma ya inkari sai ya rantse an gane to saboda kaga yanzu da yazo ya ce kaza yanzu shi abin da zai rantse zai kare wa kanshi menene haddi in kuma ya riga ya rantse to yanzu ya tura kwallo zuwa ga waye zuwa ga ita in ba ta rantse ba kaga hukunci na kan waye yana kanta in ta rantse yadda ya watsar da hukuncin ita ma ta watsar haddi dai a duniyance ba zai yiwu ba tunda ta rantse ya rantse sai dai kuma Allah ya hukunta sa kuma shi amma alƙali ba abin da zai iya shi da manzo Allah ce ba ya da zan da ku amma tabbas dai kuma kareci ne tunda ya za a yi rantse kai ka rantse ta rantse kuma akan abu daya kaga ai ba zai yiwu ba ko dole ɗayan kuma kareci ne kuma Allah ya ga dama ya nuna a fili ya ga dama kuma a je a bari sai an je lahira to za ka mutane akwai tsaurin kai akwai tsaurin ido har a zo a wayi gari a baki dama kar ki rantse na biyar din kuma ki rantse kaga akwai akwai akwai akwai tsaurin ido duk wanda za a zo a ce manzo Allah ya ce masa yi kaza ko ga shawara musamman abin da yake ma'ana abu ne mai wanda umarni ne manzo manzon Allah kaga ai gargargadi ne amma mutum ya taka to kaga an zai gaba daidai ba wancan manzo Allah ya ganshi yana ci abinci da hannun hagu yace ya kula kula biya mai ka ci da hannunka na dama yana ci da hagu ci da hannunka ya ce saboda shaidan shi ne yake ci da hagu kuma shi yake sha da hagu sai ce lan asar da ba zan iya ba fashin lalata da kusur kyantin daga rana hannun sai shanye saboda menene ya yi baran-baran da maganar manzan Allah an gane ko shi yasa a ƙa'ida ta musulunci manzan Allah ce ya fulan san millaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika in za ka ci abinci ya kaiwa ne ka ambaci sunan Allah bismillah in ka manta daga baya ka tana ka ce bismillah awwalahu wa akhiru manzo Allah ce duk wanda yayi bismillah in zai ci abinci to ba ban shi dan a ciki wata rana sahabbai suna cin abinci dukkanin sun yi bismillah manzo Allah yana kallon shi da sai ya koma gefe saboda ba shi da rabo to sai ga wani sahabi can sai ya je zunguro wani samu da sauri da sauri da sa hannu abincin kawai sai matsala rike hannu ya ce shidan din wa'annan sun yi bismillah ya gaba shi da rabo shi ne ya hargizo wancan don ya samu ya shigo da shigowarsa an gani shi yasa kuma zala ce dole ne shiga gida ya bismillah zai ci abincin sai bismillah shi dan sai ya ce ba mu da makwanci a gidan nan eh ba mu da gurin cin abinci sai ya fice amma in ka shiga gidanka ba ka shiga da addu'a ba kuma za ka ci abinci ba kai bismillah ba da shi dan kake shi shi yasa sakai ta ce ba ka kushi an gane ko so da haka kenan in kana son ka sai abinci da rashin kuɗi kaɗan to kai bismillah in za ka ci kawai dan dai mun saba na irin ci na namu ne yanzu ko amma kaida ai manzo Allah yana cewa kafa bil mar'i ko luqaymatun yuqimna qalbahu thuluthul lit'ami wa thuluthul lishrabi wa thuluthul dirha yace abin da ya zai zai buƙaci mu'mini kawai ɗan lomomi ne kada su yin shi an gane ko ma'ana ya kasa ukun cikin sa gida uku ɗaya sulusun abincin ɗaya sulusun ruwa ɗaya kuma ya bace kawai da numfashi an gane ko to saboda haka ga amma ba za mu iya wannan ba musamman abincin da daɗi ko muna jin yunwa tunda an ce manzala shi da ya zama kuke cin abinci to kaga mu kai sai mun sa biyar din ma wani lokacin ma duka za mu zuba su baki to dai dai wayannan ana nuna maka in ka bu shari'ar manzon Allah zaka samu rabauta to shine Allah subhanahu wataala ce wallazina yarmuna al-musanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada amma ba su zo da shaidu guda hudu ba fadliduhum thamanina zaldatan kubum bulale su bulala tamanin wannan a farkon musulunci ke a farkon lamari kenan ko wala taqabulu lahum shahadatan abada kar ku saki karba shaidar su har abada abadan nan abinda ake nufi bi ma'ana har sai sun tuba ba abadan har abada ba in sun tuba wa aslahu shikenan ba ba abinda Allah baya gafara banda shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to duk wani zunubi in ba shirka bane ba ma duna zalika ne an gane ku inda ya kai tuba tawbatan nasuha kamar sharadai da adab na tuba Allah zai karba saboda yayi wa kansa kirari mana gafurur rahim ne shi ne gafarun ne kuma liman taba kaga wani gumma abin yanzu da sigatul mubalaga gafarun ne Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba saboda haka shi gafar Allah raba ta yake saboda haka shi Allah bai san azabtar da bayansa kullum yana son mu tuba mutuba mutuba mutuba shi yasa aka kwatanta maka irin yadda Allah yake farin ciki in kana sabo in ka tuba to irin wannan farin cikin da Allah farin cikin da wancan mutum yayi bayan dabbarsa ta dawo to farin cikin da Allah yake in ba ya tuba ya fi ma wannan mai dabba saboda tsaba farin cikin ma ya kuskure ya ce shine Allah Allah kuma shine bawan shi an gane ko to wannan farin cikin da ubangijinka yake in ka tuba ya ma fi haka to kaga kenan Allah ba ba zulubin yake bukata ba tuban yake so saboda shi na da rahama ga tanan kwando-kwando an gane ko wanda so kawai yake raba bayi sai dai bayan idan masu aikin samun wannan rahama ba Allah ce ula aika kuma alfasi uno ina su ne fasikai cikakku illa ladina tabu min ba'd zalika sai fa wanda suka tuba bayan haka to malamai suka ce to idan ya tuba za a sake karɓar shaidarsa wasu suka ce eh za a sake karɓar shaidarsa amma in ba akan wancan bane wanda ya masa wancan ma'ana tarafin wasu kuma suka ce ai tunda an yi magana tuba kuma ya tuba za a karbi shi da shi to suka ce to kuma idan da misali wani ne zai masa kadafin bashi alqazifun ne salifan anifan an gane ko sabikan to yanzu kuma wani sai ya zo ya jefe shi ma da irin wannan wasu suka ce ba bukatar inda haka ne a kawo shaidu a kan shi an gane ko suka ce a dole a kawo shaidu tunda ai yanzu ya gyara ya dawo hanyar turba kuma idan har dan adam dan yayi laifi kuma ya tuba za a ci gaba da ganin sa matsayin mai laifi to me amfanin tuba ai ba shi da rana kenan ko kawai in dai har mutum ya tuba ya gyara aikin sa shikenan inna allaha ghafurur rahim magana ta kare amma in har mutum ya tuba akan wani laifi da yayi ya tuba ga Allah kuma sannan har yanzu za a ci gaba da kallon sa ko da daukar shi da waccan matsalar to kaga tuba bai rana ba kenan to a kaida babu wannan an gane to Allah subhanahu wataala ce wa aslahu suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai saboda haka Allah zai gafarta masa zai kuma yafe mishi tunda ya riga ya tuba Allah ce to to shikenan yanzu kafin wannan aya kenan to kaga yanzu ɗayan biyu ne ko dai in ka ga mace matarka da ana lalata da ita ko dai ka jure sai ka je ka kira mutum ɗaya biyu uku hudu kuma in a yanzu ne wallahi ko da ake wannan matsalar za ka iya kawo shi duk guda hudu abu a zagaye a bata maka guda daya ba haka yi rayu take ba yanzu sai ka kawo hudun sai a ja bata kuna gani fa yanzu shaidun ma sayan su ake yi wasu a saya su bata shaidun sun gani ba ba gani ba ne musu ba amma sai a waye gari don za a ba su wani abin duniya ko alƙawari su bata kamar yadda ake sayan alƙalin haka ake sayan ma'ana shaidun haka ake sayan ma'ana lauyuka yanzu a Najeriya ba abinda ba a saya in ka ga ba a saye ka bato ba a taya ka da farashin ka bane eh amma da an taya farashin zaka sallama haka ba kasar take to to kaga me na gaskiya kenan a kasan nan sai abin da ba a rasa da kaga ai a layin ilimi academic da nan ne ake ganin da quality a kasan nan za ka za a ce wannan ma'ana dakta ne lecturer ne ya fi kwatantawa to amma gashi nan su ma sun masu hau alƙalai sun masu hau lauyoyi ma sun masu hau Allah ka kyashe mu to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar walladhina yarmuna walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum Allah ya ce waɗanda suke jifan matayensu da zina ko da ciki dama idan bi ne ko ko dai ma'ana kai kai imani banka da kusance ta ma'ana tun kafin ka tafi amma kuma sai ga ta ga ciki haka ne to kaga yanzu dole zaka kore wannan cikin ta hanyar menene li'ani ko kuma ma'ana ka kama tan kai kadai ne ka gani ba wani ko kafin ka tafi kawo ya gudu to sai ka tara ana da kaka take wannan rantsuwa kuma in har kana da yakini ai baka da kai kai akai ko tunda ai ka gani ba rufa'idu aka maka ba kirikiri za ka ji tsoron rantsewa ne ba za ka ji ba to idan ai wannan li'ani kuma shi kenan ba awal bakansa har abada in na ciki ne in ya kore to ba za a kira dan da uban shi ba sai za a kira shi da uwar shi wanda za mu gani a wancan hadisin wanda manzan da suka zo suka yi haka afnam da suka zo suka yi haka manzan Allah ya ce za ta haife shi in nashi ne ga kaza in ba nashi bane za a ga kaza ta haifan kuma haka ba nashi bane ba to kaga dole da wa za a kira shi da uwar shi ba za a kira shi da uban shi ba tun da ba shi da uba an gane amma inda an wayi gari da ya zo rantsuwa ya yi nukuli ya kasa rantsewa to kaga yanzu ba za a ba dama dole ana tabbatar da sanar ta kafa uku ne kadai ko dai ikirari ko shaidu ko kuma ciki saboda zina aba ce mai matuƙar girma kuma hukunci ne babba to saboda haka ba a yadda da galan-galan shaida ko dai a wayi gari shi ita ko ita ko shi din ya tabbatar eh nayi kame da ma'is an gane ko da gamidiyya suka yi an gane kaga wannan su suka tabbatar shi sha ma na halaka na halaka me ya halakar da kai ce ka da amana na aikata ita kuma wacce toce dai irni tsarkake ni me ya faru inni qubla min adina cikin zina gare ni ya rasulullah a tsarkake ni tsarki nake bukata in samu an gane to kaga wannan ikrar aula min shuhud ma ko kamar da fukawa suke faɗa to in ta kirari kaga gamsasshen magana kenan abu na biyu kuma ko a waye gari a zo da shaidun nan guda hudu a gane ko ko kuma a waye gari ga tara ciki shi ya yi imani shekararsa guda baya gari domin kuma ga tara ciki kaga magana ta ballo ko ko kuma a waye gari tun da kaza ban shi da ita tun kaza bai take ta bodin wata biyar yanzu kuma ga ciki na wata uku ko na wata biyu kaga ya tabbata mai kenan ba cikin shi bane ba tunda ba a cin ciki a ruwa ba a cin shi a randa haka ne dole sai da namiji kenan to kaga in aka samu ɗayan ɗayan ukun nan baki ɗaya to haddi ya tabbata to shine Allah ya ce to ba su da shaidu wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ba su da shaidu sai a karan kawunan su fa shahadatu adihim arba'a arba'u shahadatin billah innahu la innahu la min as-sadiqina to lalle ne shi wanda ya fara kawo wannan ma'ana complaint din zai ba da shaida a gaban a gaban alkali ko kuma a gaban leman ko a gaban kowaye dama an ce ana son ya zama ranar juma'a kuma ya zama bayan la'asar kuma a ɗan halatto da mutane an gane ko daga mutum hudu zuwa sama saboda a tabbatar da wannan ma'ana magdawabin da wannan shaidar zai ya zama izina da kuma ma'ana hukunci a idan mutane to zuba da yanayin lokaci ba zai yi ƙarasa bayanin baka kuma wancan hadisan ma guda biyu ban karanto su ba zan takaita ana abin da faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana muna addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ba mu rasa lafiyar mu lafiya mu kuma da muke da lafiyar ubangiji ka ba mu ikon bauta maka da ita duwa da suka riga mu gidan gaskiya malaman mu da kuma iyayen mu da kakannin mu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu damu Allah ya sa mu kare imani Allah ya sa mu kare kalmar shahada muna addu'a ga kasan mu ubangiji Allah ya kawo mana sanadin sanadin Allah ka taimake mu sai da ba ma tsammani Allah ka shirye mana gaba Allah ka iya mana iyawarka Allah ka fuskanta mu sai fuskantar da mutum da yake daidai a gare ka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal